to an gata ne kuma jika wato dan dan gata ne wani malamin ya ce ai jika ne Ibrahim ne alisu shi sa yake da wannan ni Ibrahim yayi wa Allah abin da yake so zaka zuri'arsa ko me take so gurin Allah zai mata sai ya ce ya masa zai san shi kenan daga nan kuma ba a waiwaya wajen iyalin ba ma so da aikin ba na wasa bane kawai ta tafi yi gaba yana tafiya an ce sai da wata shida bai ga Fir'auna ba so da tsananin mulki yana kokarin ya ganshi kuma in ya ganshi so ake gaya masa abin da kake kai ba daidai bane ka sauka zan dora ka akan hanya amma saboda halin Fir'auna din sai da bamin yaje ce da shi to je ka kai da dan uwanka ku tafi gurin sa sai ce ina jin tsoron Fir'auna zaluncin sa da makircin sa sai Allah ya ce da shi ku je inna ni ma'akuma asma'u wa ara ina tare ko ina ji ina gani na muku lamuni amma da yaje sai da ya wata shida ana ta fafutukaiya za a yi iga fir'auna har ya isa masa da wannan to sannan aka isa aka ga fir'auna to sannan ya shigar masa da cewa gashi amma da mu ubangiji ya ce da su fa qula lahu qawlan layyina saboda jabberi ne ku gaya masa magana tattausa la'allahu ya tazakkaru aw yakhsha to suka je aka gaya masa ya binsa a hankali sai ce da shi halaka ila an tazakka wa ahadiyaka ila rabbika fatakasha fa arahu al-ayatul kubra ya nuna musu abu amma fa kazzaba wa asa sai ya karyata iki to shine fa aka ta yi duk da wannan abin da annabi Musa alaihi salam ya masa nabi a hankalin sai da ta kai an yi fito na fito shi fir'auna ya ce ya ce da shi ni la'azunnuka ya Musa masuhura shi ma tashi ne ce inni la'azunnuka ya fir'auna masuhura inni ka mutane kai na ga batacce ne kai sannan sai ce to yau zan yi maganin wannan da can an yi musayya an kai an komo ya ce da shi in ka ce kana da wani Allah ba ni ba da zan saka ka a kurkuku sai ce awlauji ituka bi shay'in mubi ko na zo maka da wata wata hujja da dalili to da yake masu da suna da hankalin da in an faɗi dalili sukan saurara sai ce fati biha zo da wannan dalilin to shine annabi Musa alaihi salam ya zo masa da hujjoji ya mar bayani sai ce shi bai gamsu ba sau na kai aka jefar da wannan sanda sai ta zama wucijiya sai ce in dabo ni ma na da masu masu dabo to shine aka shirya aka je aka shirya aka zo da yan dabo aka zo aka tsara su suka zo aka yi wannan da annabi Musa alaihi salam to da aka zo wajen yan dabo fir'auna suka yi musu alƙawari za su zama na hannun dama in suka yi nasara to auje safi nafsihi khifatan Musa annabi Musa alaihi sai tsoro ya kama shi amma ba na fir'auna ba ba na daban fir'auna ba ba na wayannan abubuwan da suka dinga jefawa a jefa igiya nan da nan a ga giwa ta tashi a ga zaki a ga a ga a ga bauna a ga kwambaza a ga yakumba duk ba wannan ce ta abun nan ɗinsa ba ba su bane abin ɗaya ne wandara ya tuna ubangiji wandara ne in ya so a lokacin sai kau da kai a karya shi kuma ya janye ma risalar shi kenan ba wanda zai ce sun me kai saboda fa'ali lima yuridu ne to sai ya tsorata sai da Allah ya bashi lamuni yace la takhab innaka antal a'la kai kai ne zaka yi nasara na lamunce maka to shikenan sai aka zo su kuma yan dabo sai suka ce da annabi Musa alaihi sun bashi zaki ko ya fara jefa ko su su fara to wannan abin da suka yi saboda annabi Musa alaihi na Allah ne kuma Allah yana karshe yana son sa kuma sakon na Allah ne wannan abin da suka yi na bashi zaɓi sai Ubangiji ya ji daɗin wannan sai ya murna da shi saboda aka sai musu kyauta da shirya da aka zo aka jefa ɗin ya mallake abin ya fi ƙarfin kowa to shi kenan su suka ce su suka yi sujada suka ce amanna bi rabbil alamin rabbi musa wa harun ba daga cewar ubangijin talikai to kada fir'auna ya murgina kai ce aini suke nufi sai suka fito suka tantance suka ce ubangijin annabi musa da harun shi muka ba da gaskiya da shi to sai fir'auna ya ce a to daman babban ku ne haɗin baki aka yi ya zo in nuna min wannan in kira ku ku ce a cinye ku to tun da haka ne zan yi maganin ku to shine yace zai turo zai sa yanke musu hannu ko ne yanke musu hannu da kama kafar hagu wato yanke hannu da kafa sabani kuma ya tsire su a jikin itacen wato kututtar da binu su ɗari hudu da hamsin duk sai da ya musu wannan su kuma da aka zo aka tsaye da su ɗin sai suka da ce la zaira gurin babu wata cuta ba mu damu ba ifa alma an taƙade duk abin da za ka yi ka yi inna ma taqdi hazihi alhayatad dunya iyakacin mulkin ka nan duniya so zaka da abin da kake ba mu bukata raga kai fir'auna ya zo zartar da wannan annan Musa alaihi sai to sai jama'a sai ku yi hakuri kowa ya koma gidansa ya daina ya dinga sallah a daina fitowa waje haka aka dinga yi to ta kai aka yi fito na fito da fir'auna da shi sai fir'auna ya ce ai dan tsirari ne zan yi maganin su ya ce zai maganin su sai Allah ya ce da annan Musa alaihi fita da daddare sai tattara ina ina da jama'arsa sai suka fita da suka fita fir'auna da safe ya tashi aka ware aka laliba nan wusal su baya nan sai fir'auna ya ce innahum la shirzimatun qalilun wa inna la jami'un hazirun ai mu gwamnati ce isasshiya mai karfi wadda ba a wasa da ita bari mu je mai maganin su shikenan suka fita nan wusal suka je suka je baharul qulzum da suka je qulzum kogi sai aka yi sansani a nan ana ya za a yi ya za a yi can sai aka hango kore fir'auna ya yi hawa ya shigo duk an ya taho da duk wanda yake so an fito a fusace za a zo a yi maganin wa'annan sai mutanen musa da suka ce ina la mudrakuna fir'auna zai zo ya riske mu shikenan kukan wato wato wato abun mu ya kare kenan sai ce da su kalla inna ma'ira bi sai hadini uban yana tare da ni zai shiryar da ni yanda za a yi sai Allah ya ce da annabi Musa alaihi salam to da kiruwan da sanda yana zuwa da kishi sai hanya goma sha yake ku wuce suka wuce Fir'auna ya zo yana zuwa ya ga wannan mai nutsuwa ne da hankali sai ya san wannan wancan da ya wuce isa aka nuna masa shi kuwa in ya shiga tarko ne amma mulki da ba ake akwai kifaɗi mai mulki ba ya sanya kari ba zai dawo ba in ya da zai samu matsala a mulki sai haƙuwar haka ko ko ta fanjama fanjam sai da suka shiga na farkon kamar za su ga dama nan Musa alaihi da ya wuce din har yayi nufin ya dau sandar da kiruwan idan ya haɗe sai Allah ce ba shi haka hakimu ne ni ni na san yadda zan masa Allahu akbar sai na Musa alaihi utrukil bahara rahawa sai ya bar shi ashe akwai abin da ake nufi fir'auna yana zuwa sai da suka gama shiga ruwan gabaki ɗaya sai aka sa ruwan ya haɗe da shi sai ya fito da shi ya mayar shike ne halaka su sannan aka zo aka fito da shi ruwa ya watso su bakin gaba ci alyawmu nuna ji ka bi badani ka lita kuna liman khalfaka aya to shikenan i wuce to wannan a ɗan takaice kissa ta na Musa alaihi da aka halaka fir'aunan nan kafin na ci gaba zan magana akan Morris Bukai wani jirahi ba faranshi shi jirahun ne wato likita ne jirahi wato mai yin fiɗa da sauransu ƙwararre to gawar fir'auna ɗin ta samu 'yan matsaloli a ƙafa gwamnatin misira ta nemi faransa ta ba da izini a kai shi likitocinsu su gyara to shine morris bokai ya zama shine shugaban tim ɗin likitocin to da ya zama shine shugaban tim din aka je da fir'auna aka yi harba bindiga goma sha biyu irin ta girma shugabannin ƙasa aka je can aka saka jan kafet aka tura minista ije taro gawar aka je aka kai ta inda likitocin za su yi aiki to shi Morris Bukaya ya ce daga zuwa dama shine jagora da suka kankare ta suka kuna duba sai ce sai ce wannan a ruwa ta mutu farkon abin da ya faɗa kenan a ruwa ta mutu sannan ruwan akwai gishiri sannan yana mutuwa aka yi maza aka rufe jikinsa da magani bai taɓa ganin gawa lafiya irin ta ba to yana wannan mamakin sai wani ya gaya da ya faɗa wani sai wani ce masa bayan sun gama aikin sai ce wannan ai su musulmi sun san wannan tuni ya ce ai na ci alqur'ani sai kara masa wannan ayar al-yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya yace ai a ruwan imutu a kulzum imutu sannan ruwan da mai gishiri ne sannan ba makaluki ne in ɗauko ya magani ya rufe shi ba mai halittar ne yi masa wannan dan ya daɗe duniya tana ganin sa to shine sanin da Morris Bukai ya musulunta yake ta wannan rubuce rubucen nasa ya muka samu littafai da ya rubuta abubuwa iri iri to dan takaice kenan to ba nan Musa alaihi ya wuce nan sun ga gawa Fir'auna mutanen sun yi komai kafin aje sansanin da za a sauka zango sai ga wayansu mutane suna bautawa gunki sai suka ce ya musa ji Allah na ilahan kama lahu aliha sai ka ba mu wannan gu- in wa ka samo mana gunki mu bauta masa kamar yadda wayannan suke bauta gunki kaga in so in ka'ida ta hankali ce wato sai a ce tunda aka halaka fir'auna ai sai a miƙe ƙafa kuma sai a ji daɗi kuma ba sauran fitina domin Allah ya yi aikinsa akan idansu sun gani amma yadda ɗan adam yake da banu Isra'ila sai kuma suka sake dada hannu hannun agogo baya amma da yake annabi ne bai damu ba ya ce shike na shiga uku aiki na bayan an gama fir'auna na ɗauka zan ji daɗi kuma ga ba- wuta ta sake kunnuwa sai ya ce masa bal antum qaumun tajahaluna ku dai mutane wanda suke jahilai sannan aka yi wannan sai aka ce to kuma za a tafi za a yi munajati da shi Allah ce wa adana Musa salasina lailatan fa atamuna habi ashirin fatamu miqatu rabbi arba'ina laila yace sai an dauki dattawa su kuma babu saka ce zabu duk wanda yake so ya zaba kafin garawa duk sun zama dattawa eh ma- kamala ta fito gemu da saje da komai shikenan aka tafi suna zuwa gurin ganawa an fara suka ce to daman nan ka boye ubangijin naka ba za mu yadda da kai ba arina laha jaharata kauna mana Allah a fili Allah ce fa aka zarfu mu sa'iqatu dole aka yi musu tsawa duk suka mutu sai annan Musa ya ce ubangiji da ka sani ka halaka su da ni tun kafin wannan rana na zama tuhumamme in na koma mutane su fitin nuni ta za su yi dan ai musu haka na zaɓo su kuma na zo da su aka halaka su Allah ce su tashi eh sai Allah ya tashi su aka sake komawa aka tafi to aka zo zai sake munajati sai shi Musa Samiri sai ya ɗebi tafin wato kofatan dokin ko goɗe da da malaka Jibril ya biyo ya tafiyar wannan sai ya ɗauka shikenan da ya kwaba ta sai ya kera maraki da da- da abin da ya shafi abunan su gwalagwalansa sai kera maraki ya kera maraki ya kwaba wannan abin ya saka sai marakin yake kara wu wu wu wu sai ce haza ilahukum wa ilahu Musa wa nasihu wannan shine ubangijin ku ubangijin nan Musa sun yi sabani shikenan sai suka ci gaba da bauta masa waɗansu kuma su yi ba annabi Haruna alayhi salam ya haƙura ya nusar da su da wannan ba daidai bane amma ya ce kai ku bari sai ya shiru saboda hikima ta haɗa kan al'umma ya san annabi Musa da ya dawo nan wutar ta mutu to Allah ce yana can sai Allah ce masa al'ummarka ta canja ta kuma koma bautar mariki annabi Musa alayhi salamu ya dawo Allah ce raja'a Musa ila qaumihi gadbana ashifan yana cikin fushi tare da bacin rai shine ya dawo yazo yace Haruna ya kai haka ce ai ina jin tsoron a raba maka al'umma idan na hana rabi suka bari rabi suka ci gaba ko ka dawo idan suka zo suka daina gaba ɗaya sahun ya zama biyu da sahun da suka yi da wanda suka bari kafin ka dawo tama da na bar su a sahu ɗaya da ka dawo kai haka ba za a samu sahu biyu a cikin al'umma ba tana nan a dunkule to shine hikimar annabi haruna alaihi salamu a wajen wannan to annabi musa alaihi salamu ya ce to bari ka ga wannan gunkin naka da kake takama shi bari a kone shi aka kakkarya shi aka kone shi aka kuma sheke shi zaka ce shi kuma ya tafi a rayuwar salami sasa zai dinga cewa kar ka kusance ni kar ka kusance ni haka ya shiga daji yana yi ruwa ba zai shawo ba abinci ba zai ciwo ba a haka ya kandare ya bushe shi kuma tasa rayuwa haka ta kare to haka dai annabi Musa alaihi salam ya kuma aka zo maganar yakin jababira aka ce su tafi suka ce da shi izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'iduna kai je kada da kai da Allah naku yaƙi mu muna nan ba inda zamu to daga nan ubangiji shi ko sai ya ce to shikenan ba dai gida za ku koma wato wani zai koma sai al- aka hada su da aka hada su da tihu shine imuwa da annan musan a cikin sa alisan haka aka dinga imuwa sai da aka shekara 40 in suka kwana a nan bayan asuba gari ya waya aka tashi sai an yi tafiyar wuni sai rana ta faɗi an zo zango sai a ganin aka dawo haka din mafiya sai aka suka kare ana wannan ci hudun to haka shi ma tasa rayuwar alayhi salatu wasallam ta dinga tafiya to ita ma tana da faɗi ba abin sa zamu dauka da yawa ba maganarsa da kuma karuna ita ma tana nan wanda suka yi Allah ya halaka karuna din shi ma ya rabu- ya- ya- ya- ya kubutar da nan wasu alayhi daga sharrin sa to a takeice wannan wani abu kenan dangane da annabi Musa alayhi salatu wasallam sai kuma na hudu shine annabi Isa alaihi salam annabi isa alaihi salamu shine na hudu daga cikin ulul azmi na rusuli ubangiji yana ce mana masihu na maryama illa rasulun karkalamin qablihi rusul wa ummuhu siddiqatun kana ya kula ni da'am wanzur kaifa nubayyinu lahum al-ayati sun manzur annayufuku annayufukuna Allah ce annabi almasihu ba kowa bane shi sai dan maryam ne dan Musa Isa dan maryam ba kowa bane sai manzo shi annabi ne mursali karkalamin qablihi rusul manzanni sun wuce a gaba wato gabanin su ummuhu siddiqa mahaifiyarsa Maryam Siddiqa ce da shi da mahaifiyarta sakana ya kula ni da'a sun kace sance suna cin abinci Allah ya ce unzur kaifa nubayyinu lahumul ayat ka duba ga yadda muke bayyana musu aya sun manzur annayufakuna to kuma yadda suke juyawa wato aka cancanta maganar annabi Musa alaihi annabi Isa alaihi salam to shi ma annabi Isa alaihi salam Allah ya gaya mana ibnu Maryam ne ita Maryam budurwa rannan ta je za ta je bayan gida haka ta shiga sai ta ga mutum tana ganinsa sai ta ce ina uzubin rahamani minka in kunta taqiya na neman tsira gurin ubangiji rahmanu ko da kai mai tsoron Allah ne balle fajiri sai ce ai ni manzo ne jakada ne ubangiji ya aiko ni haihuwa zaki ta ce na haihu shikenan sai sai an gama sai tafi yana tafiya sai ta ji kuma abu ya faru sai ta ɗimoce sai ta bar gida ta kama tafiya ta ce ya laita ne mutu ƙabla haza wa kunta nisiyan mansiya ina ma na mutu tuni ban kawo wannan lokacin ba an manta da ba an ma manta an yi maryam shikenan sai naƙuda naƙuda ta kama ta shikenan sai aka ce maza ta kama kututtire ta kama girgiza ta girgiza sai ruɗabu abin nan gauɗe idan ga zubo aka ce ta ci ta sha sai ta sha shi kenan sai Allah ya bata kuma sai ta haihu sai ta faɗa namiji hankalinta ya tashi sai ce kakke da mu ki ce kin ɗau azumi na magana kin yarda ƙuri baki magana da kwa duk wanda ya mishi magana ki nuna ni Allah ce fa atar qauma ha ta hamiluhu ta ɗauko shi ta zo suka ce Maryam a ina kika samu wannan ma kana abuki imra'a su'in wa ma kana ummuki bagiya mahaifinki ba mutumin kawai bane ko mahaifiyarki ba tanta da aikata wa'annan abubuwan na alfasha ba fa asharat ilaihi sai ta nuna shi suka ce kaifa nukallin wan kana fil mahdi sabiya da zai magana da wanda yake tsumman goyo sai ce ni abdullahi atani alkitaba waj'alani nabiyyan waj'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayyan wa barran bi walidati wa lam yaj'al li jabbaran asiya yace wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'asu hayya kun yace wannan shine zalika isa ibn maryam qaulul haqqi allazi bihi yamtaruna to da ta zo ta ce gashi sai ce ai ni bawan Allah ne sannan ya bani littafi sannan ya sanya ni na zama annabi sannan ya sanya ni mai albarka duk inda nake sannan ya yi min wasiya da yin sallah da zakka muddar ina raye sannan mai biyayya ne ga mahaifiyata Allah bai sanya ni na zama jabberi mai tsaurin kai ba mai sabawa Allah amma aminci ya tabbata gare ni ran da aka haife ni da ran da zan mutu da ran da za a tashi ni a kiyama dama rane ku uku ne masu muhimmanci gurin dan adam ranar haihuwa da ranar mutuwa da ranar tashi to shi ya zo da nasa wannan amma masu ilimin sanin nahu sun ce ce wassalamu alayya da shi annabi ya haya ya an faɗi nasu wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma ya mutu wa yawma yub'asu hayya to tunda an faɗi salamu nasa na kira to shi sai sake mai ta wannan irin amincin shine nasa saboda yake wassalamu alayya yawma amutu wa yawma yawma yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'asu hayya ranan mutu haihuwa ita ake tsara wa mutum yadda rayuwarsa za ta zama a saiti daga ran nan sannan daga wannan ake so kuma rayuwarsa tafi daidai ranar mutuwa ta zo kuma ta zama akasin ranar haihuwa ranar haihuwa yan uwa na munna wanda aka haifa yana kuka ranar mutuwa kuma akasi yan uwa suna kuka shi kuma yana munna sai kuma ranar tashi mutum ya tashi aminan muduma inna yace to da aminci ya tabbata gare shi akan wannan to annabi isa alaihi salam haka yi kuma har ta kai ga inda suka zo za su tsire shi su kashe shi ubangiji ce ma qataluhu wa ma salabu ba su kashe shi ba kuma su tsire shi walakin shubbiha lahum wa ma qataluhu yaqina bar rafa'ahu Allahu ilaihi ubangiji ya dauke shi subhanahu ta'ala ya tafi da shi to shi kuma nasa kenan to annabi Isa alaihi salamu shi annabi alaihi ya ba mu labari sai zai dawo to amma ba maganar hankali a wannan ba maganar ja saboda tawaturul hadis hadisin da yi magana akan annabi Isa alaihi salamu zai dawo hadisi saba'in ba ɗaya hadisi saba'in ne ƙwaya ɗaya ne aka samu maudu'i amma hadisi arba'in cir kowannensu sahihi ne hadisi talatin ba ɗaya martabatul husni yake da shi to hadisin da izo da hadisi saba'in ba ɗaya arba'in gaba ɗaya sahihai talatin ba ɗaya suka zama kowannensu hasanun ne to ba wani zai ja da wannan dole kowa ka miƙa wuya ka yadda sannan a cikin wannan hadisan sai da aka fitar da siffa ɗaya bayan ɗaya sai da aka fitar da siffofi guda ɗari wacce annabi alaihi salam ya yi bayani ta annabi isa alaihi salam lokacin da zai zo hatta launin rigarsa ruwan madara madara ana su ce zai fito da ita sannan in ya fito yana da kama da abu mas'ud sakafi sahabi ne ce da shi da abu mas'ud sakafi kama an tsaga kara to kaga wannan dole mai imani haka za a yi ba sabuwar annabta ba ce zai zo tunda wanda Allah ya aiko da sakon ya yi magana to babu wanda zai saka hankalinsa a wani duk wanda ya saka hankali ija to zai kafurta saboda tawaturul hadisi to sai na biyar shine Muhammadu ibn Abdullahi khatimun nabiyyin wal mursalin alaihi wa alaihi salatu wassalam ubangiji subhanahu wata'ala ya ambace shi a Qur'ani a gurare da wannan sunan yana cewa wa ma Muhammadu sama illa rasulun qad khalal min qablihi rusul afa in mata aw qutalan qalabtum ala aqabikum man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra la shay'an fa sayajidullahu shakirin Allah an bace shi a wannan ma Muhammadun illa rasul na ba sallallahu Muhammadu ba kuma ne sai manzo qad khalal min qablihi rusul a gabanin sa annabawa sun wuce to bangije ya bayanan dalilin da ya wannan sannan a wani gurin kuma ubangiji ce ma kana muhammadu aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khatimun nabiyina wa kana lahu bi kulli shay'in alima na muhammadu sallama ba kowa bane ba baban ɗaya daga cikin ku bane sai dai shi rasulullahi ne manzon Allah ne sannan khatimun nabiyina shine cikamakin annabawa wannan an magana ne akan Zaid dan Harisa radiyallahu anhu da ake ce da shi Zaid ibn Muhammad ubangiji yana nufin ya soke tabanni ka ɗauki ɗan wani ka ce ka mai da shi naka zai gaje ka za ka gaje shi a dinga kiransa sunan ka Allah ya ce ya soke wannan tabanni ɗin na ai gado ai wane ne ba zai auri matar ɗansa shi ba zai auri tasa ba Allah ya ce ban da wannan to shine ya zo da wannan siyaƙin sannan a cikin suratul itali ko suratul muhammadin bunye sallallahu alaihi maganar wa amanu bima nuzila ala muhammadin wa huwa al-haqqu min rabbihim kuma ubangiji ya faɗi wannan sannan kuma ƙarshen suratul fatihi nan ma yace wa kafa billahi shahida muhammadur rasulullah wallazina ma'ahu ashiddau 'alal kuffari ruhama'u bainahum to a wayannan sunan da ubangiji subhanahu ta'ala ya ambaci sunan annabi alaihi salam da wannan sunan nasa karara a cikin alqur'ani guri hudu ne da sunansa muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai kuma guraren da yake masa alkunya al-muzammil ya al-mudassir ya ayyuhar rasulu ya ayyuhan nabiyyu to wayannan guda biyar dinnan su ne ulul azumi minar rusuli to ina ga a kansa za mu sa aya in Allah ya sai ko mu tashi sauran marsalan wanda ba ulul azumi ba guda ashirin da ɗaya nan gaban Allah ya kai mu shi na annabi alaihi salatu wassalam ya sa ban yi wa'insu ƙarin bayani ba saboda in an zo a ƙarshe za mu yi dajiya a kansa saboda akwai abu guda biyu nasa a kanmu su wayannan Ubangiji ya ce lalle sai mun ba da gaskiya da su don haka ba ma bambanta tsakanin annabawa la nufarriqu baina ahadin min rusulihi duk sun ba da gaskiya amma shi alayhi salamu akwai ban gaskiya akwai kuma da'a shi biyu ne a tare da shi to a shine zamu fito da wayannan abubuwan fiskar ban gaskiyar da shi da kuma da'ar da aka ce a yi masa alayhi salatu wasallam Allah ya wajabta ya dora mana to sannan mu fito da khasa'is nasa alayhi salam da irin abubuwan da ya kamata mu mu kamu mu rike mu kuma a cikin abin nan dinmu in Allah yadda ina ganin anan ya kamata wasa aya muna fatan Allah madaukakin sarki ya samu cikin allazina yastami'una alqawla fa yattabi'una asanahu muna roƙon ubangiji subhanahu wataala ya tarfa mana albarka waɗannan annaba alaihi salatu wassalam amin Allah madaukakin sarki ya ya gafarta mana kusakuranmu ya gafarta mana sakacinmu amin Allah madaukakin sarki ya haɗa mu da waɗannan bayan Allah a cikin alfirdausul a'la أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام
an ji irin al'amarin da aka gaya mana mai albarka kwarai da gaske ko mai tsada to anan kafin mu ce yan uwa idan da mai tambaya ɗaya biyu ni zan fara yi wa malin wani abu da ya kama da ƙarin neman ƙarin bayani saboda darajar da abin da yake kunshe da wannan abin da malam ya faɗa a ƙarƙashinsa kuma ita ƙasa mai yalwa irin wannan lalle akwai wani abu da na sani in an faɗa za mu ga girman su kwarai makarantar Allah shi muhabara a zancen da aka yi yanzu lokacin da annabi ibrahim ya yi ta abin da ya yi an ce mana a ƙasar iraki ya gama rayuwarsa aka yi ta abin da aka yi aka zo zancen annabi musa shi kuma shi ma aka ji dai shi ma a nan dai wajen ƙasashen larabawa ne abin da ya shafi misra to ba shi kuma annabi isma'il sanda aka kai shi aka ce wannan gurin da aka taho aka zo gurin shi ma shi ne ya zama nan yanzu ƙasar maka take to ni tambayar da nake sun yarda ta mana wannan jaziratul arab din ko a turance middle east ko kuma abin da yanzu ake fahimta cewa gaba ta tsakiya ba gasa shi a nuna iya gurin kawai Allah saukar da annaba baki ɗayansu waɗannan ko kuma akwai wasu gurare bayan waɗannan ɗan da ƙasha abin da muke nema a nan a ƙara mana bayan shi ne falalar da wannan gurin yake ciki da abin da ya ƙunsa wanda annaba ke yawan su suke ji a nan gurin suke rayuwarsu malaga tunan.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A dama a farko mun karanta wannan aya ta cikin suratul qasas. To ubangiji yake cewa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru ma kana lahum khiyara. Subhanallahi wa ta'ala amma yushrikuna. Wannan zabi da Allah yake haka ya zabi nahiyar. Shi sa ita nahiyar ake kiranta ardul anbiya. Kasar annabawa duk mafi yawan sa anan wanda dai Qur'ani ya faɗe su suka fito tunda suna da yawa. Allah ne ya san iyakacin sa inda suke amma waɗannan da Qur'ani ya lissafa duk a wannan zaga-zaga suke ga baki ɗayan su kuma an bubbu tarihin su an gaggani kowanne wani yana nan yanzu an su bangarorin suna cikin Saudi Arabia kamar irin su Madainu Saleh suna cikin Saudi Arabia a nan wajen haƙaf ɗin nan wajen annabi da annabi Hudu alaihi salam duk nan bangarorin suke saboda haka gurin da shi kansa annabi Nuhu alaihi salam yake shi ma a wannan zaga-zaga take yi wajen tanur din nan duk sun tattare akwai inda aka sa annabi Ibrahim alaihi salam nan a wannan majajjawar aka jefa shi din nan to duk a wannan zaga-zaga take gabaki daya annaban alaihi salatu wasallam nan haka Allah ya zabi gurin wanda da yayi magana sa alqur'ani to dukkanin su yan nahiyar ne gabaki daya saboda ka tana da matukar muhimmanci a cikin tarihin duniya su wannan daga nan duk wani haske da ɗan adam ya samu wanda na wayewa na hankali na sanin shi waye da wanda zai samu arziki na duniya da lahira to daga wannan gurin abin ya fito assalamu alaikum
to ah, idan akwai mai tambaya sai ya yi amma akan iya wannan maganar da malam ya yanzu abin da shafi tarihin annabawa a ɗan taƙaici ko neman ƙarin bayani bismillah
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Tambaya ta daga bata mana shi ne kan Musa Samiri sai ga yanda yayi akan a- ga Annabi Musa alaihi salatu wassalam. To a da shi ma yayi imani da Annabi Musa din ne daga baya ya mai haka ko kuma ya abin yake.
assalamu alaikum warahmatullah a Musa Samiri ba ba imani da annan Musa ba alaihi salam shi sarkin sauri ne a Misra sarkin sauri ne to dalilin shigarsa cikin ayar annan Musa alaihi salam shine da aka zo za a fita Musa Samir ya fito ya ga wannan ayari ya ci kwallesa da abu- da makamantansu kawai sai ya shiga ciki ana tafiya sai bayan an je sai ya gano tafiyan nan ta gudu ce kuma ga fir'auna ya taho in ya fito yace zai kuma fir'auna ba zai yarda da shi ba ƙarshe kama shi zai a ruwan sanyi ya kashe shi ya ce ƙarya yake saboda ka yi haƙura ya bi annan Musa alaihi salam wajen abin da zai faru ya faru da shi anan idai kubutar ga Fir'auna shine sanadin shigarsa cikin wannan rundunar kuma sanadin zamansa kenan saboda tsoron Fir'auna so da ka daman ba yadda yi da abun ba ana haurawa daman da ya ga wata dama ta sai haifar da fitina ga annan Musa alaihi salam da al'ummarsa a wannan shine ba imani da shi ba dama eh assalamu alaikum
akwai wani fashin kenan alaikum assalam
karmaka Allah assalamu alaikum a bayanin ka baya na yi ji ka yi bayanin lokacin da annabi Musa aka ba shi saƙon da zai tafi a kansa wajen baro iyalinsa da ya zuwa nema masa wani abu na tafi da rayuwa gaba ɗaya to daga nan da yansa saƙon kuma wucewa ya yi akwai wata gaba da suka ƙara da suka ne koya abin yake
To, ai, shi misali wata lokacin shi a tarihi nan ba wannan ake magana ba so da magaza ake so amma sun haɗa ai ai koma suka yi garin su can wajen mahaifinta anan suka zauna har sai bayan da abubuwa suka yi sauki tukunna aka samu saukin wannan balahirar sannan iyalin suka zo suka sake haɗuwa da shi alayhi salatu wassalam assalamu alaikum
Assalamu alaikum rahmatullah. Allah ka tana da ina tambaya akan farkon muhadarar cewa ah, Allah madaukakin sarki ya ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labarin wasu annabawa bai ba shi labarin wasu daga ciki ba. To mutum zai yi imani da wannan ne cewa akwai waɗanda aka yi ba da labarin su akwai wanda ba a ba da labarin su bai zama ya imani da su waɗanda ma bai sani din ba na farko kenan. sannan tambaya ta biyu shine addu'ar da annabi Musa alaihi salam yayi ah, idan mutum ya zo zai yi ta a matsayin addu'a ba a matsayin yana karanta alkur'ani ba to in ya zo har wajen waje alli waziran fi- min ahali shi ma zai faɗi wannan din ne ko kuwa zai iya tsallake nan gurin ya faɗi abu na ɗin a addu'a assalamu alaikum
ko da ke waccan da kai ɗin sai ta kuma wannan ta ƙarshen sai ta ɗauki hankali na akan tabaruk imani da manzanni alaihi salatu wasallam wanda aka to ai tunda qur'ani yace akwai an faɗa annabi alaihi salam wasu wa'ansu ba a faɗa ba ai shine imanin ka san akwai sun an yi sun faɗa sunan su ne ba a yi ba to ya- yadda ka da cewa annabawan ne Allah ya faɗi sunan su ba ai shikenan ya imanin ya tabbata akan wannan ba mai ja akai tunda Allah ne ya faɗa subhanahu wataala shikenan wannan maganar addu'a kuma ta annabi Musa alaihi salam lamu ya koya mana kaifiyar yadda yake addu'a din za mu iya ɗaukan salo a wannan Eh, sharhu sadiri wannan mutum zai roƙi ubangiji subhanahu ta'ala ya rubuta kirji harshe ya zama mai tasiri ba a faɗa ɗin ba a faɗa ɗin ta fita kuma ta zama mai tasiri ta ratsa san kunne ta taɓa zuciya ta yi tasiri shine ma'anar wahalar ƙudatan min lisani yafqahu qawli a sa shi ya shiga wannan mutum zai roƙi ubangiji subhanahu ta'ala akan wannan to amma maganar waziran min ahli haruna aki mutum ba zai sa ba zai sa wannan ba eh ba zai sa ba amma zai wa'annan kuma in ya ga dama sai ya ja iya addu'ar gaba ikin da nan Musa alaihi salam yanda Qur'anin ya zo Qur'anin ya karanta ai ibada ce in yaso kuma sai ka roki Allah kai kamun kafa da alqur'anin kai tawassuli da abin da ka karanta sai ka roki ubangiji kuma da abin da kake son Allah ya maka sai ya maka shikenan abin da ake kina assalamu alaikum